والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewar sararin mu ta iso wannan rana ta asabar yau yana uku ne ku uku ga watan al-muharram sabuwar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa karo na farko cikin wannan shekara ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi mai albarka na alwajiz fi fikin sunnat wal kitab al aziz na dr abdul azim ibn badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna cikin kitabul buyut Na'am. Ina ga kaman gabar da za a tashi wato shine manaha an hushari'u min al-buyuti. Manaha an hushari'u min al-buyuti. Ha? To, wa ahalla Allahu al-bai'a. Yayi iktibazi na aya ko? Wato Allah ta'ala ya halatta ciniki. saye da sayarwa asalinsa halal wal aslu jawazu bai'i kulli shay'in ala ayyi nahwin kana al bai' asali dangane da halacci da Allah yayi shine an halatta cinikayya sai da ciniki akan komai ala ayyi nahwin kana al-bai'u ko wani irin yanayi ne cinikin ya kasance shine asali ma dama an tarabin min al-mutabayi'ain matukar cinikin nan an yi shi bisa yarjejeniya daga masu cinikin wato mai saye da mai sayarwa malam yan hashar kuma matukar irin wannan nau'in shari'a bata hana ba أي أصل كل شيء الإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه komai dama halal ne sai dai in shari'a ta zo ta ce to kaza bai halalta ba to sai ya zama to haram to haka asalin cinikayya halal ne waɗanda shari'a kuma ta keɓe ta ce bai halalta ba to su kuma haramun ne don haka ba a maka taƙayyidi ba sai ka tsare abin da shari'a ta hana idan ka tsane abin da shari'a ta hana to sauran ya halatta shi yasa aka kulla fasali na gaba ma naha anhu shar'u min al-buyu'i abinda Allah madaukaki ya hana daga nau'in wato cinikayya ciniki dawa kamar yadda muka ji a baya dole ne sai ya faru a tsakanin mutane ko dole ne sai an yi cinikayya kai kana da wani abu wani shi kuma bai da shi shi kuma yana da abin da kake so kai kuma baka to kaga dole ana da bukatar musaya to wannan musayar da za a yi in dai an yi ta an tarabin ta zama ciniki ba lalle sai kuɗi ya shigo ba dalilin da ya saka kenan hatta a a irin musayan sai aka ce riba za ta shiga matukar an samu tafaduli a cikin nau'i guda ɗaya ko saboda musayan shi ma ciniki ne to na farko abin da aka hana a cikin shari'a dangane da cinikayya shine bai'ul garar suke na garar kasan bahaushe ma in yace ma garaji ai abin da bayi da tabbas to cinikin garari an hana mala yace wa huwa kullu bay'in ishtawa jahala shine duk nau'in cinikin da ya tattara rashin sanin takamaimai abin da aka kulla kansa ka san shi ciniki dole sai an san takamaimai ta janibin abin da za a saya da janibin abin da za a bayar a madadin musaya in kuɗi da in wani abu sai an san takamaimai menene za a sayar takamaimai menene za a karɓa mukabilinsa dole sai an fayyace shi bai'ul garari ya zama haramun ne saboda ba a fayyace ba duk wanda akwai rashin sanin takamaiman shi da jahala din aw tadammana mukhataratan ko kuma ya hada da akwai hadari a cikin sa cinikin akwai hadari wanda zai iya jawowa shi wanda ya sayar ya cutu ko kuma wanda ya saya ya cutu a dalilin cinikin to shi ma ya zama to bai ulgarar auke mara ko kuma ya zama akwai nau'in caca a cikinsa duk wanda ya zama to cinikayya ne wanda yake na gara shari'a ta hana an abi hurairata qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bai'il hasati wa an bai'il garar an samu hadisi wato wanda imam muslim ya rawaito daga Abu Hurairah ta Allah yarda da shi yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'il hasad Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ciniki na alhasad cinikin tsakuwa bayan na nufi sai da tsakuwa ba balle ya ce babu zuwa shira ba shi ake nufi ba shi ma nau'in cinikin garari ne bai'ul hasad za mu ji karin bayani a kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki na alhasad wa an bai'il garar kuma ya hana ciniki na garar wato wannan sai zama kaman kenan min babi zikril khas qabl al ammi shi bai'ul hasad ai ya fada cikin bai'ul garar amma sai aka ambace shi saboda abu ne wanda ake yawan aiwatarwa zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci to sai aka ambace shi kana sai aka ce bai'ul garar domin ya zama to duk wani cinikayya da ya fada cikin wannan suna shi ma an hana qala al-imam an-nawawi rahimahullah fi sharh muslim imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya ambata a cikin sharh muslim karkashin wannan hadisi da aka ambata yace wa amma an-nahyu an bai'il garari amma hanin da aka yi dangane da ciniki na garari فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوت tushe ne babba daga cikin tushe da aka kafa wato kitabul buyu'i tushe ne babba a cikin kitabul buyu'i musamman na shi muslim din da yayi wa sharha ko kuma ma na bukhari kai duk littafi ma da aka rubuta littattafan da aka rawaito hadisi ko littattafa waɗanda suke na fikihu bai'ul garar yana daga cikin ginshikin abin da ake tattaunawa a cikin kitabul buyu'i zai wahala kaga kitabul buyu'i ba ambace bai'ul garar ba to shi saka dole sai an ambace shi abu ne wanda aka hana shi yasa nan nawawi yace wa lihaza qaddamahu muslimun saboda matsayin da yake da shi shi saka imam muslim ya fara gabatar da shi a cikin kitabul buyu'i ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة kuma matsaloli masu yawa suna shiga cikin kitabul buyu'i waɗanda ba a iya ƙididdige su masu yawa kamar il'abiki kamar misali a cinikin bawan da ya gudu bawan ka ne ya gudu kana ga zai dawo sai ka je ka sayar da shi a wani aka ciniki ina bawan ya ce bawan nan nawa daidai ya gudu in ka saya su sai ce ya saya to ai akwai rudu a cikinsa yaushe zaka sai da bawa kujajje bari sai ka kamo shi tukun ya dawo ko ya dawo da kansa yanzu an gan shi ko tukunna sai a saya to wannan shi ma nau'i ne na bai'ul gara wal ma'adumi ko abin da babu shi ba abin kawai sai aka yi cinikinsa babu shi ba misali yanzu sai mutum ya sai da wani abu wanda babu shi dole abin da za a yi cinikinsa ana so a same shi akwai shi wal majhuli da abin da ba a san shi ba ma'ana ba a gama ganewa takamaimai me yake kunshe tattare da shi ba ko kuma ba a yi ta'ayininsa ba abu ne a cikin abu da yawa sai aka ce wancan garken na sayar maka saniya ɗaya ai ka gama juhuli ne wacce a ciki sai a ce wacce a ciki sai a kamo ta tukun sai a cinikinta amma ba a ce na sayar maka saniya ɗaya kai duk sai ka gansu manya-manya ashe a cikinsu can akwai wata bushashiya a boye sai da ake cinikin sai aka jawo ma bushashiyar da ba ganta ba to ai kaga akwai rudu a ciki mu kullum musulunci yana tanadan abu ne inda za a kare haƙoƙin jama'a shi mai sayarwa a kare masa haƙƙi shi wanda zai saya a kare masa haƙƙin dukiyarsa shi yasa ma aka tora shi a kayan tarabi tijaratan an tarabin minku to irin wannan yana daga cikin nau'o'i wanda aka hana saboda ciniki ne wanda yake na garari wa ma la yuqdaru ala taslimihi ko kuma abin da ba za a iya bayar da shi ba na kan dai amma ko ba za ka iya bada shi ba mallakar ka ce amma ba za ka iya bada shi ba misali yanzu a ce garken ka ne sai yan kidnapping suka ɗebe yan kora shanu sai suka ɗebe shanun suka tafi da su kuma sai ka sayar ka bari sai ka kwato su tukunna saboda an san naka ne yana hannun wasu baka karko shi ba tukun domin yanzu idan aka sayar ba za ka iya cewa to ga shanun ba to don haka ba za ka sai da abin da ba za ka iya sallamar da shi ba wannan duk ya fada cikin nau'i na bai'ul garar wa ma lam yatimma milkul ba'i'i alayhi da abin da mallakar mai sayarwan ba ta gama cika a kansa ba bai gama cika mallakarsa ba yana da ɓangare ne na mallaka yanzu kuma sai sai da shi gaba ɗaya mun gane shi da wani ne suke da mallaka matsala amma sun yi magana da wanan wanan ya ce zai sayar masa nasa ɓangaren ƙaddara fegi ne shi da wani ne suka mallaki fegi sun yi magana akan cewa zai sai da masa rabin nasa yanzu ya gama zama mallakarsa sai ya jira sai an gama ciniki da wancan ya cika mallaka sai kuma ya kira wanda zai saya amma kawai dan sun yi magana da wani zai sai da masa nasa bangaren shi kuma sai kawai ya je samo wani sayar masa to kaga wannan shi bai gulgama domin sai idan ya sayar ya karɓi kuɗin ya yi hidimarsa wancan ya zo wanda ya saya zai yi aiki a wajen sai wancan ya zo ya ce kai ya dai ce na sai ya ce to ai rabi ne nawa mun dai magana shi amma ba mu gama ciniki ba ba mu yi ciniki ba tukuna kage yanzu wancan an sa shi a cikin me an sa shi a cikin garare to shi saka sai shari'a ta hana abinda bai zama cikakkiyar mallaka ta haka ba to kada ka ce za ka saida shi shine malam ya cimma milkul ba'i alaihi wa bai istamanki fil ma'il kathir ruwa ne mai yawa kaman kogi an kamo wani kifi kato sai aka gani sai kai sha'awa kai ina son wannan kifin ce to akwai irin sa a cikin kogin ai suna nan da yawa nawa zaka saya na sayar maka to yaushe zaka sai da mutum kifi a kogi ai kaga ka yaudarar shi ko akwai yaudarwa a ciki amma in ruwa ne kaɗan irin wanda ake yi na kiwon kifin na masa fon an ɗan tona haka sai aka sa kifin a ciki ai ana iya ganin su sai kaga ayyanan ne guda ɗaya aka kamo ɗaya kaga girmansa to kifin da yake ciki sai ka kirga su sai kaga guda kaza ne aka ce ma guda goma ne a ciki ba a riga an kama su ba amma kuma za a iya kama su kuma an ɗauko ma guda ɗaya kaga samfur ɗinsa masu kiwon kifi suna haka a ɗauko guda ɗaya a sake ɗauko wani at random ma'ana kawai a jefa sai a ɗauko ko kuma a kawo da ruwa mai dattin sai a kawo ruwa garau wanda za ka iya ganin su a ɗauko ma guda ɗaya ka jinjina sai a kirga za a ce guda kaza ne a ciki nawa ka sai kowane guda ɗaya to kaga wannan ba laifi amma kifi a cikin ruwa a shi ne bahaushe yake cewa sayan biri a sama haka yake fassara bai ulgarar bai ulgarar sayan biri a sama biri a kasa ma baka ɗaure masa ƙugu ba ya ka kare da shi balle biri yana sama kan bishiyoyi a jeji sai ka ce kaga wancan katon birin nawa ka saya zan sayar maka shi to idan ya karɓi kuɗin ka kai ya za ka yi wajen kamo shi zai tafi abinsa to shi ne bahaushe yake cewa sayan buri a samu wannan duk nau'i ne na bai'ul gara dudai ana nuna mana cewa duk lokacin da za a yi ciniki kada ya zama to akwai wani kumbiya kumbiya ya zama akwai wani kwange akwai wata rufa rufa da za ta iya zamantowa yaudara shari'a ba ta so ta fi son komai a yi shi ware wake in aibi ne a jikin motar a ambata a ce ga aibi a ciki ba an zo an cancada mata fenti amma kuma cancan injin ba ne da cin ruwa ta ko'ina ta kasanta duk ta lalace kawai a ganta haka a turo ma hotonta a waya a ce nawa ka tsaya nau'i ne bai ulgara tana da tana da cin ruwa jikinta an boye shi a kawo maka ita practical ka gani idan kai tuttuba ta yawwa to anan kuma sai a ce diki in ka saye ta kaga cin ruwan shi kenan ko a ce maka akwai cin ruwa ba a jiki ta gefen nan wajen amma mun gyara shi mun dai iya bakin kokarin mu an sassare wajen an sake saka mata wani karfe an koke shi an sa body filler an gyara ka ganta dai ga ta nan dai tas to ai kafa da gaskiya ko ba haka ba babu rufa rufa wanda ya saya ya saye ta a yadda take amma kayan mata gyare gyare ya ka lillike can da cin ruwa a jiki shikenan an yi ta tab ya ce maka ai daga kwatana aka dauko ta eh a to daga kwatanan ko ce ce irin ɗaya ai wata ta kwata don haka ba a san irin wannan khila'in a cikin kasuwa shine ce wa bai isa maki fil ma'il kathir wal labani fi dar'i ko hantsa ce abdar'u shine hantsa hantsa na dabba da ake tatsan nono mutum ya ce ya sai da nonon da yake cikin hantsa to idan ta rike ba ai ka san saniya ta kan iya rikewa nonon nata kaja kaja din yake shiga yake fita ai ta tatsa ai ta tatsa amma kaɗan za a samu ka san abin da fulani suke mata makiyaya su ma sai su mata yaudara idan sun fara tatsa ta rike nonon sai su taho da ɗanta sai a saka ɗan sai kama bakin in ya kama bakin yan soma ja in ta ji ɗanta ne yake ja sai ta sake tana sakewa sai su kauda shi su ci gaba da tatsa to nono da yake cikin hantsa ka tatsai shi ne tukun ka gan shi sai an tatsa an gan shi a cikin ƙwarya ko a cikin kwantenan da aka sa tukunna sai a yi cinikinsa amma ka ce ka sai da shi hantsa a zo a tatsa a wannan yana cikin bai ulgara wa bai ilhamal fil batni ko kuma ya cinikin ɗan tayi yana ciki saniya ne da ciki sai aka ce an yi cinikin ɗan nata da za ta haifa zai zo da rai ne kana da tabbaci kuma wani iri ne a bari sai lokacin da ya zo duniya sai a yi cinikinsa wa bai iba abin sabara ke mubhaman ko kuma tsibi shi ne sabara tsibin kaya kuma tsibin kaya wanda bai bayyana ba koyayye matsalan a ce an rufe shi da tambuwan ko yana cikin silo ne a ce za a yi cinikinsa a'a a fito da shi kaga tsibin ya halatta akan yi cinikin tsibi masana tsibi har kirdado suna yi da irin wannan suka yi kirdado su ce wannan zai kai kaza ƙwarai da gaske wanda ya goge a wajen hidima yakan ce ya yi kirdado tabbas ni na ga wanda ya kirdado ma bana shinkafa ne aka buga irin bugun da ake yin nan sai ga tsibin wannan waccan ma sai ga tsibinta sai ya ce wannan da suke buga ɗin nan na yanzu na gefen nan sai kai buhu talatin ko dai a ɗan ƙara ko a ɗan rage sai ya ce wancan kuma zai kai buhu ashirin da biyar ko dai a ɗan ƙara ko a rage kuma Allah cikin ikonsa wancan da ya ce zai kai talatin ɗin sai aka ɗaura buhu talatin da ɗaya wannan kuma da ya ce zai kai ashirin da biyar sai aka samu buhu ashirin da uku kuma a tsabe ne kawai wanda kai idan ka gani za ka ce bai kai ba don wasu ma sun musa ya ce gaskiya zai kai to kaga yau da gobe ne ya sa kawai ya gan shi a tsabensa ya masa kirdado ai shi ya saka hatta inabi da dabino ake masa alkharf to na haka abin da yake dai mubhami koyayyen abu to ba a yin cinikinsa sai wanda ya bayyana wa bai thawbin min aswab wannan imamun nawawi ne da yake yin bayani karkashin wancan hadisin da muka ambata a cikin sharhin nawawi a sha'aba sharhin muslim da yayi to sai ke faɗan nau'o'i na bai'ul garar da za a iya ganewa sai ce wa bai thawbin min aswab ko kuma a ce an sai da tufa ɗaya daga cikin kaga tufofin abin nan tufafin nan nawa za ka sai guda ɗaya a ciki kuma tufafi ne daban-daban wannan daban wannan daban kawai sai aka ce tufa tufa guda ɗaya daga cikin wancan tufafin an sayar maka wacce ɗaya sai a yi ta'ayinin ta wacce ɗaya daga ciki ita wannan babbar rigar ko ko waccan kaftanin mun gane ko sai a yi ta'ayinin ta amma kawai a ce an sai da saukun min aswar shi ma nau'i ne da bai ulgarra mala yace wa nazairu zalik nawawi yace da makamancin haka wa kullu hadha bai'uhu batilun duk irin wannan nau'in cinikin cinikin sabatacce ne a shari'a bai halatta ba la'annahu zararun bil ghairi haja domin an yi garare ne kuma ba ya zama dole ne sai an yi ba akwai yanayin da zai zamanto ba a iya fayyacewa musamman idan ya zamanto kaɗan to wannan malamai sun ambaci cewa shari'a ta yi ɗago a kai ƙala ya ci gaba da cewa fa inda an hajatun ila irtikabil garar amma idan bukata ta jawo dole sai an yi ciniki mai kama da garari wanda ba a riga an fayyace shi dalla-dalla ba wala yumkinu al-i'tirazu anhu illa bi mashaqqa kuma ba za a iya kiyayewa akan irin wannan nau'in cinikin a fayyace shi ba sai an wahala wa kana al-gararu haqiran kuma gararan da zai fada cikin irin wannan nau'in cinikin dan karami ne bai taka kara ya karya ba jazal bai'u to irin wannan cinikin ya halatta ba za a ce akwai garari a ciki ba za a bada misali dan a gane ولهذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة نووي yace don haka nan ne malaman musulunci suka yi ijma'i akan ya halatta a sai da jubba jubba ita ce doguwar riga da ake mata kuma a baya a sama tare ake ɗinka su kuma sau da yawa a bayan da take sama tana da beza to shi yasa ce jubbatul mahshuwa jubba wacce take mai beza wa illam yurhashuha ko da ko ba a ga bai zatta ta ba misali an san tana da beza amma ba a riga an fayyace an fitar da bezar an gani ba mun gane to irin wannan ba laifi bane tunda an san jubba tana da beza ba sai an fitar da bezar an gani ba to irin wannan idan an yi cinikin sa bai zaman to bai ulgarar walau bi hasuha bin firadihi lam yajuz inda ko bai zan ne aka ce za a sayar ita kadai kuma sai aka ga babu bai zar an sai jubba kuma bai zarta ma an saya daban kuma ba a ga bai zar ba ba a fayyace ta ba to wannan ciniki bai halatta ba ga wani misali za mu iya ganewa yanzu alin misali akan sayi gwanjo ko masu sayan gwanjo sukan je su sayo dila-dila duk wanda ya san sayan gwanjo wanda suke sarowa kayan gwanjo ba masu saya ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya ba sukan sayo dila ne in sun je kano ko lagos dila za su saya to dilolin kala-kala ce grade-grade ne tak-tak ne akwai abc matsala to idan grade a ne to an san cewa tsantsan masu kyau ne ake tacewa ake sanyawa irin wannan dila a ɗaure kuma ta iya yiwuwa wani lokaci idan an zo idan aka yanka dilar a cikin nasu kuma sai a samu wata ɗaya ko biyu ko uku waɗanda su kuma ba 'yan grade a ɗin ba ne amma dalili ko tsautsayi ya sa sun fada ciki an tsaure da su mun gane wannan kwatancen to kaga idan aka ce zaka sayo dila a ce kana sayan dila biyu ko dila uku ko goma ma misali ko sama da haka dila ɗari zaka saya grade A kuma kowace sai an kunce an ɗauke ta piece by piece ɗaya bayan ɗaya ana duba akwai mashakka akwai mashakka amma ta iya yiwa a cikin nata kuma za a iya samun wadda ita kuma ba grade A din bane ɗaya ko biyu ko uku ko abin da ya kama da haka to shine abin da ake nufi a wancan bayanin da Imam Nawawi yayi wato inda ya ambata cewa la yumkinu wato fa inda at hajatun ila irtikabil gharar wa la yumkinu al-ihtirazu anhu illa bi mashaqqa an buƙaci sai an yi irin wannan cinikin kuma akwai garari a ciki ɗan kaɗan kuma ba za a iya kiyayewa daga wannan gararin ba sai an wahala wa kana al-gararu haqiran kuma wannan gararan ya zamanto bai taka kara ya karya ba dan kadan ne to jasal bai shi yasa ya akaito ma ijma'in malamai ya buga misali da ita wannan aljubbatul mahshuwa wallahu ta'ala a'lam qala har ilo ci gaba da cewa wa alam kusani annabai almulamasa wani nau'in ciniki ne da shafa ake yin sa wa bai almunabaza shi ma nau'in ciniki ne jefawa ake wa bai alhablil habala hablil habala za mu ji bayani mai ake nufi da hablil habala wa bai alhasad mun yi bayani ciniki wanda ake nau'in ciniki ne da ake yi da tsakuwa wa asbal fahli shi ma nau'in ciniki ne na garari wato ruwan kalkaldi maniyinsa kenan asbu ana nufin maniyinsa a sai da maniyin kalkal wa ashbahaha da makamantan irin waɗannan nau'o'in cinikin min albuyu'i allati ja'a fiha nususun khassa daga cikin nau'in cinikayya wanda nassosi na shari'a a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da bayanin su a kebe hiya dakhilatun fi nahyi an bai'il garar dukkan su sun shiga hanin da akai akan bai'ul garar idan an ce baibul garar ya hada dukkan irin wannan cinikayya wanda akwai rufa-rufa a cikinsu to amma su sai aka keɓance su su kuma ɗai-ɗai-ɗai-ɗai daga cikin wasu nau'o'i wanda duk sun fada cikin baibul garar shari'a ce magana a kansu to shi ne ce irin waɗannan walakin ufru dabbi zikir sai aka keɓance su da ambato wa nuhiya anha aka yi hani a kansu لكونها من ضياءات الجاهلية المشهورة saboda kasancewansu ne cinikayya da aka saba yi a zamanin jahiliya waɗanda suka shahara a cikin mutane shi saka sai aka ɗauke su ɗai-ɗai-ɗai aka yi bayani sai zamanto kenan min zikir khasi anil am an kawo bayani mai gamewa an ce bai garar sai kuma aka dawo ɗai-ɗai ko daga cikin nau'o'in bai'ul garar sai ake magana a kansu an yi haka ne kamar yadda ya ambata saboda sun shahara a cikin larabawa ana yawan yi sai aka ce to kaza ma bai halatta ba to kaza ma bai halatta ba kuma sai umuman sai aka ce bai'ul garar duka annabi ya yi hani a kansa wannan shine karshen abin da malam ya kawo bi tasarrufin amma ya dan yi editin din maganar wallahu ta'ala a'lam yanzu wannan bayani na Imam an-Nawawi da ya kawo cikin Sharh Muslim karkashin wancan hadisi na Abu Hurairah na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar alal aqall ya dan haska mana yanzu mun samu matashiya akan nau'in bai'ul gharar to yanzu a dauki waɗansu daga cikin ɗaiɗaiko waɗanda suka shahara ɗin a zamanin jahiliya ana aiwatarwa wanda shari'ar musulunci ta hani a kayi a yi bayani a kansu na farko aka ce bai'ul mulamasa wal munabaza an ambaci cinikayya wanda an ce mulamasa yana nufin shafa ne munabaza yana nufin watsawa to ana bi hurairata annahu qala hadisi ya zo daga abu hurairata Allah ya yarda da shi yace nuhiya an bai'atayn an yi hani akan nau'in ciniki guda biyu yace al mulamasati wal munabaza cinikin mulamasa da cinikin munabara to za a yi ƙarin bayani aka ce ammal mulamasa abinda ake nufi da mulamasa fa an yalmisa kullu wahidin minhuma thawba sahibihi bi ghairi ta'ammuli shine kowa mai sayarwa da mai sayarwa musaya za a yi da tufa wannan yanzu ka san da ai babu kuɗi wadatacce a hannun mutane ko shi yasa sai ake yawan yin ciniki wanda yake na exchange ba na gishirin ba ka manda da bahaushe yake ambatawa turawa suka ce masu trust by bata ko ba na gishirin ba ka manda saboda daɗin babu kuɗi yanzu misali mu ma ƙasar hausa a da cinikin da ake yi kenan wajen da suka fara yin amfani da da wuri kawar shells ai kwasfa ce da ake samo ta a bakin kogi kamar yadda wannan goriya take shiga shi kuma yan ƙanana ne asalin wurin ne yan ƙanana fara ne to a cikin tarihin da Talafata ne bayar leken asirin da ya zo ya yi zamanin Muhammadu Bello ya ce kasar Katagun da ya gansu a duk inda ya kewaye a daular Usmaniya da abin nan masarautu guda goma sha biyu nan na lokacin ya ce kasar Katagun ne kawai ya gansu suna amfani da common currency suna amfani da current shares so kaga mu muka fara kenan a kasar Hausa amfani da wuri a matsayin zaka an yarjejeniya zaka je ka bayar da shi a matsayin ciniki kuma a baka kaya to amma da ka bada wani abu ne wani ya bada wani abu don haka an sha wahala ba da wallahi yanzu cikin rayuwa mai sauki ake yanzu kai da idan ka fito tufa ce kake da ita gwado misali bargo ne gwado ka fito da shi kana so ka musaya amma abin da kake bukata abinci ne misali kana bukatan abinci can sai ka game abinci shi kuma ya fito da abincinsa zai sayar amma shi kuma bukatarsa ba gwado ba ne shi bukatarsa yana so ya samu magirbi ne ka san manomi karfe yake so ya samu wanda zai kai a koda masa shi ya sashi a cikin kota ya dinga aikin gona saboda neman karfan ma daɗin wahala ne to kaga yanzu aiki ya same ka shi ma aiki ya same shi to sai ku dunguma kuna neman wanda shi kuma yake da buƙatar gwado shi kuma yana da karfe haka ba abin ake ba to sannan ku ukun kenan yanzu kun yi murhu shi mai abinci karfe yake bukata mai karfe shi kuma ya fito yana bukatan gwado ne mai gwado ya fito shi kuma yana bukatan abinci ai shi kenan kuri ya samu ko to sai ai kuma yarjejeniya wa zai yi wani ciko nawa ya yafi na wani daraja me za ka sake ƙara masa a kai an sha wuya da to mutum yakan fito da tufa nau'in tufa wannan ma ya fito da wata nau'in tufa shi yana son ya yi musaya wancan ma yana son ya yi musaya kuma sai aka samu daidaito wannan yana son irin wannan nau'in tufa wannan ma yana son tufar wancan to shine idan an zo maimakon a zauna a ciniki na kuɗi nawa za ka sayar mun nawa za ka saya me ko me zan baka me za ka bani kawai sai a ya kance wannan ya zo ya shafa tufar wannan ya nuna yana son ta kenan ya daga tasa shi ma wancan idan ya zo kawai sai ya shafa ta wannan ya yadda kenan da shafa wanda ake wata su kawai kenan sai wannan ya mika wannan ya mika sai akwai rudu a ciki idan ka je kuma kawai dai sai ka gabata da girma fa ko kawai dai sai an shirga mata maho ka san maho ko sai ga an shirga mata maho faci kenan to ai kaga sai ga darajar ta ta faɗi sai ga kamar an cutar da kai to shine bai'ul mulamasa fa an yalmisa kullu wahidin minhuma sauba sahibihi shine kowane ɗaya daga cikin mai saya da mai sayarwa ya shafa tufar ɗan uwan nasa bigairu ta'ammulin ba tare da bincikenta da lura da ita ba ta'ammula shine ka lura da abu sosai kai dogon tunani ka duba ka auna ka auna ce to ka gamsu tun da dama an ce tijaratan an tara da minkum musulunci ya kawo wannan ka'ida to don haka wannan nau'in ciniki ne ake a zamanin jahiliya sai shari'a ta ce a daina shi saboda za a samu korafi da zai biyo baya wal munabaza munabaza ita kuma an yambiza kullu wahidin minhuma sawbahu ila al-akhar wannan ya zo da tubasa wannan ya zo da tubasa kawai kalar ka gani wannan ma ya ga kalar sai ya ga dama yana son wannan kalar sai wannan ya haka ya daga tasa wannan ma ya daga sai wurga mata shi ma sai wurga masa ya zama wasan yara wai ciniki ko ya yiwu fa kenan kuma idan ka je ka kawai da ka ga ba yadda kake son ta ba fa shi kuma wancan ya same ta yadda yake so ƙari ma da yadda yake bukata kaga shi ne ya riba wancan kuma ya faɗi wancan zai ji ba daɗi wani abu zai so su a ransa to shari'a sai ta hana irin wannan nau'in cinikayya walam yanzur wahidun minhuma ila thawbi sahibi ɗaya bai duba yaya tufa dan uwan nasa take ba to wannan duka shari'a bata yadda da shi ba wa nabi sa'id al-khudri kala an samu har ila wani hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai ajaini wa libsataini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu wato dangane da wani nau'in ciniki guda biyu da kuma wasu tufafi guda biyu naha anil mulamasati wal munabazati fil bay'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu cinikin mulamasa shine wanda ake bayani da kuma al munabaza fil bai'a cikin cinikayya annabi ya hana mu mu yi mulamasa ko mu munabaza shafawa kawai zami a ka'idar ciniki ko wurgegge ne ya za a yi cikin ciniki a'a an hana wal mulamasatu lamsu rajul thawb al akhar bi yadihi mutum ya shafa tuba dan uwan nasa da hannunsa bil layli aw bin nahar imma da daddare ne ko da rana wala yaqalibuhu illa bi zalik kun ba zai jujjuya tufan ba face dai wannan shafan ita ce za ta tabbatar da ciniki babu cin juyawa ba za ka ware ta ba sai ka an gama cinikin tukun sai ka je kawai kaga nan an sake mana ƙarin bayani to an hana saboda akwai nau'i na akwai nau'i na gararin a ciki wal munabaza an yambita rajul ila rajul bi thawbi bi thawbihi munabaza shine mutum ya jefa ma wato mutum ya jefa ma ɗayan tufarsa wa yanbiza al-akhar ilayhi thawbahu shi ma ɗayan ya jefo masa tasa tufa kenan wannan bai'u na mulamasa da mulabaza dukkan su yana kasancewa ne a cikin tufafi to sai aka hana wa yakunu zalika bai'ahuma min ghairin nazarin wala taradin sai wannan din ya zama wai shine cinikin nasu ba tare da an tattauna an sami yarjejeniya ko ba tare da kowa ya duba tufan ɗan uwan ya samu gamsuwa ba to kaga akwai rudu a ciki shi yasa shari'a ta hana ana son karewa kowa haƙƙinsa in zaka saya ka saya a bisa so in zaka sayar ka sayar a bisa so shi yasa aka ce tijaratan an taradin minku kasuwanci bisa yarjejeniya tsakanin kuma aka kakkawo wasu ka'idoji na wanda zai kulla cinikin ba waye zai kulla ciniki waye in ya kulla ciniki cinikinsa bai yi ba to wannan kenan daga cikin nau'o'in cinikayya na zamanin jahiliya da aka hana shi ne bai'u habalil habala cinikayya na habalul habala an hana shi an ibn umar qala abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi yake cewa kana ahlul jahiliyyati yatabay'una luqum juzur ila habalil habala mutanen jahiliyya sun kasance suna yin cinikayya luqum jazur nan ya ambaci kaman naman ne yake yankawa a'a ana nufin shi kansa raqumin aka yi cinikin aljazur shine raƙumi ai cinikin raƙumi ila habalil habala zuwa ga cikin cikin da za a yi wato ciki ne sai aka rufa shi akan wani cikin sai a sai da abin da zai zo a ciki na biyu ai akwai garari a ciki gararin ma ya kai matuƙa a wata wannan ruwaya ce wato ta imam muslim cikin ruwayar imam bukhari abdullahi dan umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وتوجه وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ciniki ne wanda zamanin jahiliya mutanen jahiliya suke yin sa wa hablul habala wannan wasu malamai sun ce wato duka dai malaman hadisi sun ce wannan idraji ne abin da zamu karanta na gaba in ma dai daga Nafi'u in ma daga Abdullahi dan Umar amma abin da yafi karfi shine daga Abdullahi dan Umar saboda riwayar da muka yi ishara a baya zuwa gare ta ta Imam Bukhari wanda yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'i hablil habala kuma sai yace wa kana bai'an yatabayahu ahlul jahiliyya to kaga kenan wannan idrajin Abdullahi dan Umar ne ya fassara me ake nufi da hablul habala kawai dai ya ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cilikayya na hablul habala to domin a fahimci me ake nufi da hablul habala sai ya ce an tuntajan naqatu taguwa ta ɗauki ciki wato taguwa ta haihu summa tahmilul lati nutijat sannan wadda aka haifan ita ma ta haifu to shine an yi cinikin abin da za ta haifa mun gane kama a ce taguwa ce tana da ciki za ta haifu idan ta haifi ya to yar ma ta girma ta yi ciki ta haifu to abin da ta haifan shi za a yi cinikinsa tun yanzu ka san abin da zaka ga kaman wauta suke yi eh wauta ce tunda bai dace da shari'a ba to amma su a tsarin su na makiyaya sun san dabba wacce take mai yawan haihuwa ko kuma sun san dabba mai yawan nono ko kuma sun san dabba wacce take haifa su wannan nau'in suna haifan zarata ne wata rana an taɓa kawowa wata bafulata na sai ta kawo ma iyali na kyautar abin nan kaza da zakara to sai ta ce na san yanzu ko watakila yankawa za ku kar ku yanka ki kiwon wannan domin wannan kazar suna yawan haihuwa shikenan ita kuma sai ta ajiye kuma cikin ikon Allah kazar sai ta zamanto in za ta yi kwaikwai mai yawa take yi nan da nan ita ma sai ta tara a garke wai misali ne a kaza balle babbar dabba su sun san dabbar da take halu dalilin da ya saka kenan hatta a zakka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kashedi ga su'at din su musamman kamar mu'az ibn jabal da ya aike shi kasan yaman ya je ya zama gwamna ya musu wa'azi kuma ya karɓi zakka daga wajen su an yi kashedi kada mutum ya karɓo wacce ɗauke take ya ɗauki wacce take alhalu mai yawan nono su sun san sun san mai yawan nono kada ya ɗauki wanda yake mai yawan barbara dan masu ƙarfi ne suke yawan barbara sannan kada ya ɗauki wato wacce take mai yawan haihuwa duka irin waɗannan idan makiyayi yana kansu to don haka abu ne mai sauƙi idan mutum yana da wani iri wanda yake yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko yawan nono ko yawan barbara ko ƙarfi na jiki da zai taiki da zai iya ɗaukan kaya ko kuma watakila masu yawan haihuwa ne to wani sai zo ce ya kama ɗan wannan ko ƴar wannan idan an haifa zai tsaya mun gane ko to sai a ce a'a ai wannan cikin da kake gani idan ta haifa in ƴa mace ne ko in ɗa namiji ne wani ya riga ya kama sai ce to wanda za a haifa din ni kuma idan an haife ta ni na kama ɗanta ko ƴarta yanzu an gane abin da yasa watakila za su yi hakan ko saboda su makiyaya suna son irin wannan nau'in irin wannan abin nan nau'in dabbobin to ala ayi halin an hana saboda garari eh garari ne a cikin sa shi saka nan yace fa nahahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik abdullahi dan umar yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su game da haka wal illatu mana yace dalilin da ya saka aka yi hanin wallahu alam wal illatu fihi dalili da aka ambata a ciki jahalatul ajali ai ba san ajalin ba ko ba haka ba ba a san ajalin ba ai ciniki kuma a amshi kuɗi ai ba a san ajalin ba ko ba a san me za a haifa ba ba jahalatul ajalin kawai ba ne ba a san kuma me za a haifa ba da haka sai a bari sai lokacin da aka haifa aka gani tukunna sai a ci ciki na gaba shi ne yace bai'ul hasad ciniki wanda yake na tsakuwa an abi hurairah ta kala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il garar cikin wani hadisi abu hurairah ya ambata wanda muka ji a baya dama mun karanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da ciniki da ake ta'allaka shi da tsakuwa sannan kuma yayi hani dangane da cinikin garadi qala al-imam an-nawawi rahimahullah fi sharh muslim imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya ambata karkashin wannan hadisi cikin sharh muslim juz'i na goma shafi na 156 amma bai'ul hasati fa fihi thalathatu ta'wilat shi wannan nau'i da ake ambatawa ciniki na tsakuwa ba wai a sai tsakuwa ba nau'in ciniki da ake determinin ɗinsa da tsakuwa nau'i uku ne ya kasu kashi uku malamai sun ba su fassara kashi uku wala Allah kowanne daga ciki ana yin sa a zamanin jahiliya ahaduha ɗaya daga ciki an ya kula shine mutum ya ce bi'tuka min hadhihi al-aswabi ma waƙa'at alaihi alhasatu allati armiha na sayar maka daga cikin tsugun tufafin nan da ka gani ma waƙa'at alaihi alhasatu allati armiha wanda tsakuwar da zan jefa ta fada kansa tufafi ne a aje an zo an tsire su ga suna an yi display to sai a zo ya ce niki sai ce to waɗannan tufafin can daga gani duk wanda zan ɗautsaku wannan in jefa mata nawa ka saya na saya dirhami goma ko na saya dirhami ashirin ko na saya dirhami hamsin a kaɗan ƙara dai to na saya dirhami hamsin a yi dirhami sittin to na sayar maka sai kuma ya ɗauki tsakuwa sai ya wurga to ka san kan wace zai fada kaga akwai rudi a ciki tunda har ga sukan so a dauko guda ɗaya mana ce wannan da kake ganin ita wannan din nawa ka sayar mun sai a daddale akan ciniki akan ta to wannan shi da bai'ul hasad fassara sa na ɗaya kenan aw bi'tuka min hadhihi al-ardi min huna ila man tahat ilayhi hadhihi al-hasad ko kuma gona ce zai sayar masa ko wani fegi sai ce to daga nan wajen zan ɗauki tsakuwa duk inda na jefa dutsen nan ya faɗa a wajen nawa ka saya kuma sai ya ciniki kuma sai ya ɗauki dutse sai a burga shi sai kuma a je a zo a sa alama a nan sai a tafi ga iyayi na ne dutsen ya tsaya to shi kenan ciniki ya faɗa to in ya tsaya kurkusa fa ko kuma wataƙila ashe shi bai sani ba ya mata jifa da kyau sai wuce iya yadda yake so kaga akwai garabi a ciki a ayyana abin da ake so a saya daga nan ne zuwa na yawwa an gan shi fassara ta farko kenan wasani na biyu an ya kola shine mutum ya ce bi'tuka ala annaka bil khiyari ila an anbiya an armiya bi hadhihi al hasaj ciniki ake sai ce to na ce sayar maka abu ne an ayyana shi gashi an ganshi ayyanan ne an yi ciniki ai wannan ka shari'a ta yadda to inda gararan yake shigowa sai ce amma kana da zaɓi har lokacin da tsakuwan nan da take hannuna in na jifa da ita in na jifa da wannan tsakuwa to ciniki fa shikenan ya faɗa ba ka da zaɓi amma kafin na jifa da wannan tsakuwa kana da zaɓi ka iya cewa ka fasa to kaga yanzu an baka dama kenan kafin ya jifa da tsakuwa za ka zo ka caje abun ka ga kafan ciki ne ko baka kwan ciki ba in ka ga kafan ciki zai ka ce ni fa na fasa a to idan misali ya ga ka soma ban katsowa inda aibin yake sai wurga tsakuwa ba ai ka ga yanzu kai kafan ciki dole bakka da zaɓi akwai rudi a ciki to sai shari'a ta ce nau'in ciniki ne wanda ake zamanin jahiliya har yanzu ma akwai wadansu nau'o'in ciniki da za su iya yin kama da shi wasalisu nau'i na uku ko kuma fassara ta uku na wato bai'ul hasad an yaj'ala nafsar rami bil hasad bai'a wato mai sayarwa da mai saya su sanya jifan juna da za su ko jefa abu da za su jifan juna da za su da tufar ita ce kawai cinikin wannan ya zo da tufarsa waiwaya da zai sai an go irin tufar da yake so wannan ma sai ya ga tufar ashe irin wanda yake so ne kawai sai ya wurga masa wannan ma ya wurga masa to kaga shi ma wannan ya zamanto baitul hasa ko kuma ya jefa mata tsakuwa in ya dauki tsakuwa sai ya jefa wancan munafafa ne sai ya dauki tsakuwa ya jefa ma tufar wannan ma sai ya jefa mata shike ne wacce ciki ya fada to shine na fassara ta uku wato fa yaqulu sai ya ce idza ramaita hadha thawba bil hasati fa huwa mabi'un minka bi kaza in ka jefi wannan tufar da tsakuwa to na sayar maka ita ko kuma ka saye ta kenan a farashi kaza to ai kaga shi ma akwai darasi a ciki to wannan shine nau'in bai'ul hasad dukkan su fassarori guda uku ana yin sa a zamanin jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya yarda da shi da kuma na Abu Sa'id al-Khudri da muka ji a baya sai nau'i na biyu na nau'i na gaba shine asbul fahl wanda imam an-nawawi duka ya kawo bayanan su asbul fahl wato a sai da ruwan ruwan kalkalbi wanda yake mai yawan yin barbara an ibn umar radiyallahu anhu ma qala na annabi sallallahu alaihi wasallama an asbil fahad shi ma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi riwaya ce wacce take ta imam bukhari abu dawud da tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa abin nan dan umar yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an asbil fahad daga ruwan maniyin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar